أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da wannan darasin namu na iziya na fiqhu imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau muna ranar juma'a 21 ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wadda shi ne ɗaiko biyu ga watan biyu watan febriye shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da abin da yake cikin shi da aiki da ita a darasinmu na ƙarshe idan ban manta ba mun ƙare albabu sani ko albabu sani wanda ya yi bayani akan mi asala wanda ƙarshen shi muka rihe da sallar gawa halla aka yi wannan example a gulguje yadda ake wankan gawa yadda ake sallar gawa da yadda ake sa gawa kabari a gulguje wanda da za a wasa shi darasi ne mai zaman kan shi mun ga bayanin littafin da aka yi ahkamul jana'is ko to ka gani shi ma yana buƙatar dogon darasi sannan irin wannan durus din suna cikin durus wanda kullum ana bayani kansu malamai suna bayani ya ci a ce mutum duk inda kake kana da ilmam kansu wankan gawa salin kafani binne gawa sallar gawa saboda kaki kaso zata kama ka wata rana in kuma bata kama ka ba to dama an maka kuma an maka kai an gane ko yau zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala insha Allah yace albabu thalis babi na uku a cikin wannan littafin nashi wanda ya bayani kan zaka ko yace albabu thalis fi zaka haka ne ko babi na uku a cikin zakka malam yace wahiya ibaratun ammalin makhsus يؤخذ من مال مخصوص إلى إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهة مخصوصة زكاة مال يتي إتتي وتدوكياتي كيبانتتا عن مال مخصوص أنا هيراني كان وتدوكيا كيبانتتا يؤخذ من مال مخصوص أنا أوكن ونن dukiyar daga cikin wata kuma dukiya ke bantata ita zakai wata dukiya ce ke bantata kenan ba kowace dukiya ba ce zakka an gane ko yace ma yu'khaz min malin makhsus sannan ana ɗaukanta ta daga wata dukiya ke bantata ko ba kowace dukiya ba ce za a ce akwai zakka cikin ta ke bantata ce iza balaga qadran makhsusan wannan dukiyar ita ma sai ta buƙaci ta kai wani gwalgwado wato na lokaci na zamani ke bantacce fi zamanin iza balaga qadaran makhsus in ta kai wani yawa yawa adadi na keɓantacce bala yace fi zamanin makhsusin a wani lokaci wanda shi ma lokacin nan keɓantacce ne yusrafu fi jiha maksusa ana sarrafa ta ana utilizanta a cikin wata jiha keɓantatta kaga wannan bayanin malam sai ya kawo maksus maksus maksus keɓantacce ko sai mu zo kan sharhi insha Allah zan mu yi fahimta da kyau abin da farko a lokance a yarance in aka ce menene zakka an gane ko shine menene wato yaduwa abu da kuma menene da tsarkake shi idan aka tsarkake shi kuma yayi yaɗu ya bunkasa shine za a ce ya zakka an gane ko kamar yadda wato zaka gani yaduwa yanda yanzu kasance yaduwa misali hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato Allah subhanahu wataala yana renan mi sadaka in kai sadaka sai Allah subhanahu wataala ya zo ya ɗauke ta ya rene ta kaga ai yaduwa ne take ka bada amma Allah ne zai ma renanta shi a wata ruwaya annabi yake cewa kamar yanda ɗayan ku zai yi renan dan raƙuma shi dan tago shi karami ko dan doke shi karami kaga ai za a yi renan shi cikin mi saboda dukiya ne cikin kulawa da nutsuwa to Allah zai yi renan wannan sadakar taka ana renanta ana renanta ana ciyar da ita misali ko tunda mai reno kana renan mutum kana ciyar da shi kana renan dabba kana ciyar da shi to Allah zai dinga renan sadakar nan har sai ta kai kamar dutse ko ta girman dutse an gane ko to wannan kaga ai an samu ne mawo ka bada kenan kuma ta ɗaukaka ta bunƙasa misali ka bada dala 20 sai ka tashi ranar tashin kiyama kaga an baka lada kamar dutsen Uhud kace eh rob daga ina haka a ce sadakar da ka bada ce Allah ya ce annabi ya ce Allah zai rene ta ya rene ta ya rene ta har sai ta kai dutse ko ta yi wani dutse a wata ruwaya wannan shine zakka amma in aka ce ma zakka a istilah wato shine eh abinda wato malin ya zano min wannan sai ka ƙara menene za a yi shi da ƙasa da taqarrub ila Allah ta'ala shine malam bai kawo ba anan kenan dukiya ce wata dukiya ce an ce zakka wata dukiya ce mai zaman kanta ina ake nemo dukiyar nan cikin kuma wata dukiya mai zaman kanta ba cikin kowace dukiya ba ake hudu dukiyar zakka mun gane ko ita wannan dukiyar da za a hudu dukiyar zakka sai ta kai menene yawa keɓantacce daidai yawan kaza sannan kuma a wani lokaci sai ta kai lokaci kaza za a ɗauke ta sannan kuma an san inda za a bada ta kenan duka wa'annan abubuwa Allah subhanahu wataala ya kassashe mamu su ya daidaita mana su ya tsaida mamu komi yanda yake kenan ba kai tsaye ba ko kuma ba kawai ala kitabin ra'as ba ake hudda zakka komi addini wato addini umuman gaba ɗai addini bai buƙatar ra'ayi ba a buƙatar ra'ayinka kawai kai abin da aka ce ma shi zaka aiki da shi wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ba a sa ka ba ka kawo ka karo ra'ayinka ko kai menene ummuna take cewa man ahdatha fi amrina haza haka ne ko ma laysa minhu fa huwa raddun an gane ko kenan komi da kake gani tute programme kuma komi da aka yi programme sha addini sai aka ba shi wurin da zaka yi shi an gane ko baka ce ba a to tunda ai abu ne mai kyau sai in yi shi da yadda na ga dama an gane ko kenan an baka wurin da zaka yi shi kuma ta yaya zaka yi shi ba cewa aka yi ba kawai kushe ku yi sallah misali da mu ɗauki misalin sallah anya cewa aka yi kawai kushe ku yi sallah ka gani sai da aka gaya mana ga yanda za ku yi ta a lokaci kaza a wuri kaza kaza zan mu karanta to kai sai kaga cewa a a tsayuwa kawai inda ake karanta Fatiha bari kawai kai kai ta addu'a ai ai as-sala addu'a sallah addu'a ce to nan Fatiha aka ce kai kai bari kai addu'a waye saka kenan shine sai an baka komi an baka menene din shi hanyar da zaka bi ka bi an gane ko misali za ka ne a nan sai aka tara sama kwalta aka ce kai mi ka yi nan yamma in ka je ka yi maraɗi ka bi ina ka bi ina kai sai ka ce kullu tariqin yu'addi ila baladin sai ka yi difa ya kenan kullu tariqin yu'addi ila baladin ko ka ce latal airod in ka shiyo ka kewayo wurin ya kake gani yaushe zaka kewayo ka gani kenan dole sai an yi mi sai an tara sama ko kuma ala sabil misal ka zo baka da lahiya ka zo baka da lahiya kana da tension sai aka ce ka a sa ma serum sale kawai ka ce kai a sa ma a kawo ma gishiri ka ce a kama aran maji ko kuma ka ce a ce kakka sha magani kaza kana da cuta kaza magani kaza bai maka ka ce kawai magani egal a magani an gane ko kana da iltar an ce ka rage shan ibuprofen misali ko ka ce yau ai shi ma magani ne antibiotic ne bar kawai in sha yi wa ka kaga ai zaka yi mi za a cuya to sai a addini kawai za a zo kowa ya faɗi ra'ayin shi kace a kaza kaza lala kawai abin da aka zo maka da shi shine zaka yi shine kaga bangaren zakka sai da aka daidaita ma wata dukiya ce za a huddo zakka cikin wata dukiya ba cikin kowace dukiya ba in dukiyar nan ta kai gwargwadon kaza in kuma ta kai lokaci kaza kuma za a yi abin da niyyar mi tsoron Allah subhanahu wataala an gane ko saboda duk wani aiki duk wani aiki in ba a yi shi ba da niyyar taqarrub ila Allah ta'ala fa huwa batilun kai menene aiki kawai don san rai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai a maida shi kura abin shekewa ya tahi an gane ko shine shurutu qabul al-amal al-insan ko ya zaman to menene al-islam al-ikhlas al-mutaba'a kai shi kana musulmi kai shi kana kyautata niyya dan Allah kuma kai shi yanda aka koya maka ba yanda kake ganin ya kamata ba an gane ko ka san mu yanzu abin da ke kwaro mu kenan kawai ina ganin ya kamata ai abu yana da kyau abu ne mai kyau to za a hana mu yin zikiri an batan Allah ne bai da kyau waye isa ya hana ka zikiri balbar ma Allah cewa wa zakiruna Allah kathira wa zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata Allah ya masu tanadin wata irin gafara da wani irin lada mai girma to ya aka ce kai ambatan sai aka ce je ka kai san ranka wace maka ai kaga baka isa mutum ce ma zai yi zikirin ne bai da kyau misali zikiri sai ka ce zikirin ne bai da kyau ko a ce to yo karatun ne bai da kyau karatun qur'anin da muke kwana muna sarke qur'ani wasu wasu ba wannan ba suke karanta wasu mi suke karanta wasu ba waka ba suke sa mu kwana sai ina ruwanka an gane ko ina ruwanka tilka ummatun kad khalat in sun wuce in kuma suna nan laha amalu hawala kuma amalukum kowa ya iya da kanshi bari cewa a'a abu mai kyau ne ala sabil misal wa ya saka ka kure volume masallaci ka hana mutane barci lokacin da ake wannan mala hatta da kiyamul laili da ake yi kaga da kiyamul laili azumi kowa ya tashi ko to hatta da kiyamul laili malamai suna ganin bai kamata ka kure volume ba ku sa volume daidai inda kuke sector ɗinku da za ku shi saboda kai lokacin da ka tashi kiyamul lail wani yayi tashi ya kwanta shi yanzu hutu yake so inna li nafsika alayka haqqun hatta da ranka tana da haƙi a kanka dole ka biya haƙin ranka amma sai ka ce a kiyamul lail ne ai lokacin azumi ne a ƙura volume kowa ya tashi taya ta tashi lokacin da ya tashi ka sani kuma ai ba abu bane wanda yake na farilla ita ma kiyamul lail da za a ƙura volume astaghfirullah al-aliyyil azim sai ya kawo mu zuwa riya ana neman jiyar da jiyuna dadin kira'a eh wani aka ce wai ya yi da shi kiyamar laila ya taɓo budurwar shi ya kika ji kira hatta jiya Allah mana gafara ka duba haka gani to mine ne wannan abin da zai dinga jawo maka astaghfirullah lil azim abin da wanda zai dinga jawo maka riya aiki kana neman kai aiki da Allah sai ya zama mami haba an mansura haba an mansura hatta da wannan me ake ce mashi kace ai abu ne mai kyau kaga ai sai a ce ai qur'ani ne ake karantawa sallah ce ake yi a a lokacin barcin wasu ne sai ta volume daidai da kanku sai ta volume malam ka zo a ramadan ka gani ka ce kana son ka yi barci misali da ƙarhe sha biyu ta yi kai da barci in dai buri yana ka hana ka barci kai da barci sai bayan asuba to ci imagine yaushe kuma zaka tashi ka je neman abincinka an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha an yi wuni da a je neman abinci kuma wunin munazim ya koma mi wunin barci saboda jiya da dare an hana mu barci surtu a shar awakhir an san lokaci ne na daure tsatso an san lokaci ne na mai da komi ga Allah amma wanda ka tashi Allah ne ya ma muwafaka watakila shi wancan da bai tashi ba yayi nashi ko kuma sai zuwa an shima ya hauta shi ko kuma cewa shi bai da ma yi bai kaddara ba zai Allah bai kaddara ba zai yi ko kuma bai da wani uzuri rashin lahiya yana nan yana ciwon kai kai kuma ka hana shi barci yana nan bai da lahiya ka hana shi barci kenan bakin abun ba ake dubawa mu gane kullum a addini ba ina ganin ba ba ra'ayinka bane kyan abin an gane ko a'a ya aka ce in yi shi ya aka ce in yi shi shine abin mu dauki misalin hufi da shaha hufi ra'ayi ne da ina za a shaha ƙasa shine yake taka wannan ko amma zaka gani wasu malamai cewa kai kawai saman zaka shaha wa in kana an kawo sama da ƙasa zaka shaha hufi sama ake shaha amma kuma ƙasa ne mai takomi mai tako ƙasa mai tako dauɗa da aka zo menene aka ce wurin arwalla tsetsefe ya tsotsi na hannu aka ce wa yajibu takhlil asabi'il yadaini wa yustahabu fi asabi'ir rijlaini wajibi ne ka tsetsefe ya tsinka na hannu amma mustahabi ne ka tsetsefe na kafa ka duba ka gani na hannu ko baka tsetsefe ba ruwa ina ne baya shiga ba a yanda hannu yake haka wareware masha Allah amma a kafa in baka tsetsefe ba watakila yake shiga wani wuri surtu in ya kasance ka sa akwai masu yatsu danko in ya tsoka a gaban suke ka dan yi kiba haka to sun gaggame addini kenan ba ra'ayi bane ba addini yanda aka ce mu yi shi zan mu yi yanda aka ce a yi shi za a yi an gane ko shine kenan yace ma menene eh biniyati taqarrub illahi ta'ala yace ma malul makhsus yukhaz min malin makhsus idza balaga qadrun makhsus eh wa yusrafu bi jiha makhsusa kaga har wurin bada shi sai da ya gaya ma ina kamata ka bada shi jiha makhsusa keɓantaccen dukiya ne za a huddo ta daga wata keɓantattar dukiya an gane ko in ya kai keɓantattar kuɗi amma kuma a lokaci kaza sannan wurin da za a bada shi ma sai da aka gaya ma ba irin zakka zamani ba in ɗauko zakka in kai ma mata abdurrahman da shi da ɗiyanci in rarraba masa zakata shi ma in ya ɗauka ya je ya kai mana ishan mine ne ake ce mashi shashaman da mai zako ishan shi ishan shi fi sabilillahi kuma a ce wai ana neman wajhullah akan wannan ana neman yarda Allah akan irin wannan abin Allah subhanahu wataala ya ce ga yanda za a yi shedan ya zo ya raya mu akan komi sai mun kawo dirga komi sai mun kawo iya yi da cikuto da tsigididi da kinibibi kuma mu ce a'a addini miki ai ba haka bai zo ba haka abun ba yake ko kuma misali a zo ka ce zaka hudda zakka hatta da wannan malamai suna bayani kan shi mai kuɗi ne kai ka hudda zakka ta kai ta misali jikka 500 sanction mil sai ka zo ka raba shika-shika ko shika bibi ka tara mutum 200 ko 300 ka raba masa zakan nan fi sabilillahi zakan nan ka so ka hudda ta yadda ya kamata ita zakka malami suna faɗi cewa ana hudda ta ne da zumba shi ma wanda aka ba lokaci kaɗan shi ma ya bada a cikin tarihi na baya akwai garin da sai a zo a hudda zakka a rasa wanda za a kai ma kowa ya wadatu ba mu bukacinta an baka ka kama kasuwanci kai ma Allah ya ma arziki a cikin kasuwancinka wannan ya kama sai kaga in za a hudda zakami sai an hudda ta daga garin ba kwata-kwata wa zaka bayo wa zaka ba kowa ya kama kuma ana hudda ta daidai ka hudda 500 ɗinka ka zo ka samu wani bawan Allah da ɗan tebur ɗin shi bai wuce ba na kaza ka zuba mashi ya kama ya kama ya zamna da ɗan shekaru kaɗan cikin iko Allah in Allah ya sa albarka a cikin mi duke ya zaka gani amma ka kai mata alaji abokinka me za ta saya kawai kisan wannan ne za a musu kisan gilla ba abin da za a yi da su ka zo ka ba mine ne kar tara etidai ka ba su 2000 mi za su saya kawai mega ce za su saya da modil yau akwa sa saya ba su ma saya mega ce za ta kare da kudi kredi apple an ba ka shika biyu etidai lissahin da zaka fara ka fara ka tura mata duk da za ku jima kuna message kai ma ka yi activate minute ka yi activate mega in ya so shi kenan sai a ji a so a ware da burodi a ci shi kenan kudin sun kare ana neman wai kudi su haɓaka su tsarkaka su haɓaka Allah mana gafara suna ma kai awa ɗaya ɗin ka raba ɗari biyar cikin awa ɗaya ta kare an cinye ta amma da ka nemo mutane guda biyu zamnannu wannan kaɗan sai a mai ɗan kabu kabu ka ce a shi a yi wannan mala abdaman ka saya mai tele da yake tayar ne ka je a ce a dinga danna tana ka cika sha ka cika sha haka nan dai kaga ai an rage Allah mana gafara Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin Qur'ani yake ce ma annabi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya rasulullah daga cikin dukiyarsu ka amshi wata sadaka ka tsarkake su sannan kuma wato ka yi ka tsarkake su don ta ƙaru ka tsarkake masu zukatansu da ita wa salli alaihim ka masu addu'a inda salataka sakanun lahum lalle addu'a da zaka masu wato zai sa ƙara sa masu nutsuwa a cikin a cikin rayukansu an gane ko zakka wato ta tabbata shari'a ce mashru'iyyata ta akan wajibcinta ya tabbata akan cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayani wannan aye kaga sai aka ce mai khuz ka amsa min amwalihim daga cikin dukiyarsu umarni ne aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kinan kaga an shar'anta ta a cikin shar'anta ta wato an sami khilafi bayan malamai wasu malamai suna cewa tun a makka ashka shar'anta ta an gane ko amma mun gani zakka a cikin sira a cikin darasin urjuzal mi'iya na sira ko zakatul fitr zakka ko no an shar'anta ta a cikin mi a cikin 27 ga watan Ramadan shekara ta biyu bayan hijira ko bayan an dawo daga yakin Badar 27 aka wannan dinta zakatul fitri shine malanta a cikin urjuzal mi'iya yake cewa wa fi zakatu ma wa fi zakatil mali khulfun fadri ka sani a cikin zakkar dukiya an dan samu sabani wasu su ce tun a maka aka shar'anta ta amma a rarrabe ta haka kaza kaza za a bada sai da aka zo Madina an gane ko to wannan shi ke nuna mana wannan ayat tana cikin ayoyin da suke nuna mana akan wato e, zakka wajibi ce aya ta biyu ayar da aka ce wanda ma bai bada ta ba yana da matsala shine kaga duk an ka samu a cikin wato wannan al-usul qawaid al-usuliyya ko usul duk abin da aka yi zam aka yi zargi wanda bai yi abin ba wannan abin ya zama wajibi ne a ce in baka yi shi ba amma alƙawarin azaba ka san to wannan abin wajibi ne ka yi shi Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yaknizuna wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim kaga wanda suke zuwa suna taskance zinariyoyi su taskance azurhohi su yi kontubloke sannan ba su ciyar da ita ta ɗaukaka kalmar Allah ba su ciyar da ita ta hanyar Allah Allah subhanahu wataala ya ce ka ce masa albishirinku su ce goro ka ce to Allah na muku albishiri da azaba mai raɗaɗi kaga albishiri na gatse kenan za ma azaba a ce albishirinka kawon misali kayi lahi a ce wani albishirinka ka ce goro a ce gidan kaso za a kai ka kaga wannan albishiri to bare a ce ma azaba mai raɗaɗi ta Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko haka zalika eh wato an samo ruwaya daga ibn umar yarda Allah ta tabbata gare shi da shi da jabir bin abdullah suke cewa ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin duk abin da za a bada dukiyar shi inda za a ba da zakkarsu misali a ce taskancewa me ake ni da taskancewa kaga aka ce ma taskancewa sai kai dibin wanda ya kwantu bloke yayi wane ne wane ne in cike da masallacin nan gare ka na kuɗi an gane kuɗi ba wai wannan ba dolar dolar a ce misali cike da masallacin nan ai kaga ka taskance su ko kaga ka killace su ka taskance su to aka ce suka ce in dai zaka ba da zakkarsu wannan ba a ce musu taskancewa ba wanda ake ce ma taskancewa wanda ba a ba da zakkarsu mun gane ko amma duk kudinka duk yanda aka ce kai ne mai kudin duniya inda zaka huda zakkansu bakka cikin wannan wa'idi din alladhina yaknuzuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim bakka cikin su an gane ko daga cikin kuma sunna akan misali ta tabbata rukuni ne daga rukunnan musulunci ita zakka kaga menene rukuni ne daga rukunan musulunci hadisin ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah wa anna muhammadan rasulullah da yace wa iqamis sala wa ita'iz zaka kaga ita ce ta uku ko daga cikin abubuwan da aka zano da kayimi sheda kayimi sallah sai zakka an gane ko kuma zaka gani a cikin qur'ani wato duk inda Allah subhanahu wataala ya ce aqimus sala sai kaji ya ce mi wa atu zaka abu uku ne wanda basu rabuwa da junan su ko aqimus sala wa atu zaka wa abdullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ati'u Allah wa ati'u rasul kaga ukun nan a tattare suke tahiya to aqimus sala wa atu zaka an gane ko haka zalika an samo daga wato shurayar yake cewa daga abdullahi yake cewa annab sallallahu alaihi wa yayi ma annab sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a akan tsaye da sallah da bada zakka kaga mubaya'a ma har sanya zakka ake a cikin mi a cikin mubaya'a da za a ma annab sallallahu alaihi wa sallam bayan an wajabta zakka an gane ko mubaya'a ma in ka zo sai kama annab mubaya'a mi wato da zakka balbari ma har ta kai cewa in kana ibada duka ka yi duka ibada ka ibada zakka har yakin ka ake in ka ibadawa amsa ake da ƙarhi da yaji in ka yi mujahada ta kayi mujahadar rukuni rukuni daga cikin rukunin musulunci idan har aka ce rukuni biliye ake ne musulunci yana gina kan biliye guda nawa biyar in biliye ɗaya bai nan akwai matsala mun fahimta ko kamar mutum kullum muna ba da misali mutum yana gina kan filiye nawa in yana tsayuwa biyu in ka buge ɗaya ya yi tsayuwa da kyau su kaga sai ya nemi mi sai ya nemi wannan ɗin shi to shi musulunci wannan filiye ɗin kuma bai da badal wannan ɗin shi ake so ba a san sai ka nemi iccen da zaka sa ya kare ma musuluncinka kawai cika shi wannan al exception wannan ne da aka ce liman istata ilaihi sabila amma ka tungushe tsaka bai misali da abakar radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan an yi ma abubakar mubaya'a abubakar ya zama shugaban muminai gaba ɗaya ya zama shugaban musulmi ya amshi khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam matsala tana daga cikin matsala ta harko da abubakar ya samu bayan wanda suka ce to mu da mu annabi ne muke ba addinin mu huta eh annabin ya tafi shikenan su kuma wasu sai suka ce mi a a mu muna musulunci mun yarda da komi na musulunci mun yarda da komi na musulunci amma zakka dai zakka ba mu yarda ba mu baka abubakar sai suka kawo wata shubha suka ce mi Allah mi yace annabi yace makhuz min amwalihim annabi ka amshi daga cikin dukiyarsu sadaqatan zakka ka musu ka tsarkake su da ita ka musu addu'a saboda addu'a kan tsuwa ce gare su suka ce yanzu ina rasulullah suka ce wane ne yanzu kai waye ma umarni mun fahimta abubakar yace ya kasu zai yi sun raba sallah da zakka dole sai sun bada ta Umar radiyallahu anhu yake cewa a'a Abubakar ba a yaƙe su ba. Ana Abubakar ya ɓata rai. Yace ya Umar a jabbarun fil jahiliyyati wa khawwarun fil Islam yaushe za a same ka a mai taka karan hanci a mai ƙarhi a mai ƙarhin zuciya a cikin kana jahili a jahiliya lokacin ka musulunci kuma a same ka wai khawwarun matsoraci a cikin musulunci yace wallahi law mana'uni iqalan ko da ya kasance ya ce suna ba da tsimagiya ta wannan ta raƙumi misali wadda lokacin annabi suna ba da ta yanzu a khilafa ta suka ce ba su ba da ta abubakar ya ce wallahi ko ni kaɗai ne sai na je na yake su an gane ko ya ce ba a raba sallah da zakka shi yasa ƙarƙashin wannan zaka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi da ikon shi sai ka gani an Allah ya baka mulki mulki na Allah da annabi mu gane mulki na Allah da annabi sai an same ka su ra'ayi an gane ko an same ka kana da wani ra'ayi kana da dan fikira ka dan hi jama'a dai wani tsinkayan haka in Allah ya baka mulkin Allah da annabi muke cewa ka san Allah shike bada mulki ga wanda ya ga dama kowanne duka shike badawa da wannan din da wancan duka shike badawa to amma Allah mana gafara zaka samu wanda ya cancanci mulki kuma yana kan tahiyar sunna yana kan tahiyar addini yawwa mun dawo bayanin daidai yana kan tahiyar sunna da addini to sai ka same shi yana da ra'ayi wanda ya dandara Ƙalƙashin wannan zaka ga aya na Allah subhanahu wataala yace inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah sai ya ƙara mami ilimi da kuma dan jiki da ana ganin shi tabora taboro kenan kaga kuma zaka ga duk masu mulki wanda suna ba hanyar Allah da annabi suna da kwarjini ka san kwarjini kwarjini zaka ga a cikin mutum an gane ko to Allah subhanahu wataala cikin sha'anin shi kenan sai ya fahimtar da wa Abubakar an gane ko akan cewa wannan dole su ba da zakka saboda ba a taba mi ba ba a taba raba sallah da zakka ba akan cewa kuma zakka dole ce wajibi ce rukuni ce daga cikin rukunin musulunci bayan sun rabu akan wannan halin abubakar yana halin shi umar yana halin shi wasu sahabbai suna tare da abubakar wasu suna tare da umar bayan haka Allah subhanahu wataala sai musu ilhama da ya sharrahe su dur din su duka suka ga cewa eh tabbas abubakar yana kan gaskiya kowa sai ya dawo kan wato wannan din shi ra'ayin abubakar a kalkashin wannan sai da aka yaƙi wanda suka ce ba su ba da zakka sai da suka ba da ta dole ƙarfi da yashi zakka ku ba da in ba haka ba za a yaƙe ku su kuma dama wanda suka ce dama annabi ne annabi ne muke ma kuma ya tahi wasu kuma sai suka ce mi wasu sai suka yi ma yi da'awan nubuwa suka ce kai mu ma karan kan ma aika ake mana kamar su musailama har wata mace yanzu ma na ji an ce wata mace ta hoto ita ma annabi ce kai Allah mana gafara ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا Allah mana gafara wato wasu sai suka ce su annabawa ne wato har musailamatul kazzab har yake rawaito mi har yake rawaito mi ayoyi shi ma an sabko mai suratul fil alfilu malfilu wa ma adraka malfilu laha zailun kasirun ko wa uzunin tawilun shisharatin shi dai musailama Allah mana gafara an gane ko sannan daga cikin falala da ke da kwai ta cikin zakka zakka tana da wata irin falala mun ga wannan wajibcinta ko da shar'ancinta daga cikin falala da ke da kwai cikin zakka sai Allah subhanahu wataala ya sata daga cikin wato siffofin mumunai siffofin mumunai ka sani wai ba kowa ke bada zakka ba sai wa sai mumuni kenan in ka san ka kai dukiyar ka ta kai ka bada zakka ba ka badawa binciki kanka an gane ko binciki kanka daman duniyar menene mutum uku ne ko mumuni kahuri da wa da munahuki in ka ganka cikin mu ka ganka kana tare da mumune kuma baka yarda da bada zakka ba kuma kai ba kahuri bane ba ka ki bada ka yarda eh ta ce ta ki bada to sai ka nemi kanka ina Allah mana gafara innal munafiqina Allah kare mu kaga sai Allah subhanahu wataala sai yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun ka sani su wa'annan wanda suka ji tsoron ubangijinsu almuttaqun su suna cikin aljanna aljanna da idandunan ruwa suke yawo an gane ko aljanna kullum muna bada misalin ta Allah yake cewa ma la ainu ra'at a'radtu li ibadi fil jannati ma la ainu ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar an gane ko uyun idan duna na uwa shine Allah ya ce mana masal jannatin lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri athir wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatan lisharibina wa anharun min asalin musaffa akwai koramu koramu na ruwa ruwa ne zaka sha ba ruwa mai santsi ba mai mi mai gishiri mai manda ruwa tatacce pure mai daɗi an gane ko ruwa in zaka buƙaci ruwa kuma ka sani shi wa aljanna ana cin abinci ana shan ruwa don mi don shin daɗi ba don buƙata ba kawai don ka ƙara shin daɗi ne ba don kana buƙata ba saboda insha Allah Rasulullah zai ɗauke mu bakin tafkin alkausar yana ba mu ruwa muna sha da hannayen shi masu tsarki insha Allah duk wanda ya sha ruwan nan bai ƙara jin yunwa bai ƙara jin kishirwa har abada an gane ko ruwan zaka sha ne kawai don mi don jin daɗi ba wai don kana buƙatar shi ba mu fahimta misali mu ba da yan two petit example yan two petit example yanzu muna muna nan ka ci abincin daren ka lahiya lau kawai sai aka kawo roti zako zako na kashi ai kaka kayi mi ka ƙoshi amma zaka ci saboda dai buƙatar jin daɗin nan ne mun gane ko to can ya wuce haka ya wuce haka bayan wannan ƙoramu na ruwa da za a sha sai ƙoramu na mi madara madara wadda kasan in ka aje madara mi take sauyawa take ta yi tsami ko ta yi wani abu ko wani abu madara mai daɗi ƙarshen daɗi ba ta taɓa komi ba batta lalacewa haka zalika da ƙoramu na mi na giya tataccen giya ba mai sa maye ba kaga ita duniya maye take sa kuma ga wari ita waccan kamshi kamshi take kamshi na kirki gashi in ka shata tatatta ce ba ta gurbatan ma da tunani an gane ko ai wallahi mu bar na duniya mu ji ranar aljanna mu bar abubuwan duniya faniya wannan mai wucewa kyalke sai gwanda ne muka zo mu yi a cikin ta mu wuce wai muka ce bayanin da aka yi lissahi wanda ya shekara tamanin da ‘yan kai a duniya shi ne kamar yin inar a lahira ko awa ɗaya ce kai a lahira in kai tamanin da ‘yan kai a duniya to ka yi tunani ka gani wani a cikin tamanin da ‘yan kai ɗin nan ka yi taɓo gazarka ka yi ɓannarka ka yi taɓar gazarka eske kayan na shekara arba'in eh ba ka samu na arba'in ba na farko dai daman kana yaro an hudu wasu shekaru da yawa ba san ma me ake ba cikinsu na biyu da ka kai wasu shekaru za a hada kashin daɗin an gane ko kenan sai ka gani in ka ce ka yi ɓannan ka kai shasharatinka gaba ɗaya rayuwar da za ka yi jin daɗinka na rayuwa bai kai wani minti ishirin ba na lahira eh dizan ka sha taɓar gazarka ka yi ɓannar ka tashin daɗi ka shi kana morewa dai duk ɓannar da ka yi dai kana yin mine ne bakin ka dizan shi ne malaya wani yake cewa inna ahala isha tan ƙaddaita ha za ha batul zatu ha wal ismu hal an gane ko ya ce e ta zil zikiral aghani wal ghazal wa kullil fasla wa jadin man hazal wa da iz zikra li ayyami siba fa li ayyami siba najmun afal inna ahla isha tan qadaitaha zahabat lazatuha wal ismu hal duk jin dadin da kai mafi jin dadin da kai na duniya na rayuwa wato na banna to duka dadin wucewa yake amma zunubin yana nan shi yasa mu bar duk sharatun nan na duniya Allah Allah kana gani dan kai muka bari ka shirya mana na lahiran mu da kyau ka ba mu daman more su yanda ya kamata an gane ko bayan koramu na giya sai kuma mi anharun min asalin musaffa ko sai na wato zumuwa tatatta zumuwa tatatta zumuwa wadda ita ma firce daɗi gare ta na ƙarshe kuma kana ji ko duk yadda zaka ji daɗin wato na aljanna babu wahala a cikin neman su misali kakka ji ana cima anhar anhar ka ce sai ka je kayi mi ka je ka huta ka je ka ɗauko kayi menene duk daɗin da kake gani ba hazuwa bane kake kana zuwa neman abin a'a tajri min tahtihimul anhar a ƙarƙashin ka a gidanka ya biyo ta gidanka kowa akwai nashi kowa personal ne nashi ba wai sai ka ce ba yanzu ayan an ce ma aje tafki wanka ina zaka sai ka yi ni ta tahiya ko a'a can tajri min tahtihimul anha fi jannatin na'im kalkashin kalkashin gidan janka kowa a gidan shi akwai shi sannan kamar yadda muke bada misali hatta da furwi dinta Allah ya ce qutufuha daniya kusa da kai suke ba sai ka sha wahala ba ka ɗauko wane ne kana kaɗa cancalo kana wurga mai dutse kawai position yake bi ka yi kwance ya kusa gare ka an gane ko akwai kwamba Allah ya sare mana zuwa na'am a kwamba ta morewa to kwamba ta morewa wannan kenan kenan kaga sai Allah ya ce ai wasu tsoron Allah fi jannatin wa uyun suna cikin aljanna aljanna jami'in aljanna me ne jami'in aljanna in za a ce aljanna da yawa za a ci a da larabci ne jannat da hausa a aljannu aljannoni ta eh wannan aga hausa ne ka aje kuma ana neman jami'a aljanna a shiga jami'a aljannu Allah mana tsari eh eh jami'i nami eh ka a ce aljannu kuma ko ya a ce ne aljannoni za a ce ko to kawai ka ci jannat wa uyun da idan tuna da nabi nabi koramu na ruwaye kala kala masu daɗi akhizina ma atahum rabbuhum Allah ya ce sun karɓa sun yarda da abin da Ubangijinsu ya ba su a cikin aljanna. Mun gane ko? Allah ya ba su sun yarda kuma abin ya gamsar da su sun san shi kaɗai zai iya ba su shi. An gane ko? Baka gani ba wato daga cikin bayan mun shiga aljanna insha Allah. Allah subhanahu wata'ala ya ce kuna sa in ƙara muku sai Allah mi zaka ba mu bayan ka gada mu aljanna kaza kaza kaza kaza. lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata za a ba su mi aljanna alhusna aljanna ziyada kuma ru'yatullah ganan Allah karshe Allah subhanahu wataala ya ce na yarda da ku kushe ban da ƙara hushi da ku kaga sai Allah ya ba su wa'annan abubuwan sai kuma suka yarda ya gamsar da su ya ishe su ya kai musu matukar isa kasan dan adam da abin da za a bashi a duniya bai isa shi ko me bai isa shi amma aljanna annabi ya ce ba abin da ke cika gurin na adam sai mi sai ƙasa kabari sannan ya cika amma aljanna talakan talak ma na aljanna ya yarda da abin da aka bashi ba mu ga wacce ruwa ba da ya ce a ta hazo bi wa anta rabbul alamin Allah kana mana izgili alhali kai ne ubangijin talikai da aka ce za a bashi menene aljanna da lunkin ta so nawa a za a bashi wato wadda ta lunka duniya so goma da abin da ke cikin ta jin daɗi da komi da faɗin gidan shi na aljanna talakan aljanna kaga kowa sai ya yarda da abin da aka bashi ya yarda ya yarda ya sakankance kawai an kai mace matakar shi an gane ko sai ya ce mami eh innahum kanu qabla zalika musini sai Allah ya ce ma dan dai saboda mi Allah ya ba su wannan abin har suka yarda da shi tun kamun ma wannan lokacin kenan kamun su zo aljannan nan muhsinin masu kyautatawa ne Allah samu cikin muhsinin din nan Allah samu a nan ne kake zama muhsin ba can ba a nan ne zaka zama mai kyautatawa an gane ko ka kyautata ka kyautata aikinka ka yi bauta Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tak tak shine ka kasance cikin kanu qabla dalika muhsinin sai ka kasance cikin masu kyautatawa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana kanu qalilan min al-layli ma yahjaun misalin in kana son wato ka zama cikin jannatin wa uyun din nan ka yarda da abin da aka baka ka zama cikin muhsinan nan sai Allah ya baka amsar menene yasa aka ce ba haka mu gane anan sai mu gani wai muna cikin muhsinin nan muna cikin muhsini ko ban mu ciki in ban mu ciki kamun lokaci ya kure mana a bankin suwa ta sai mu tashi mu haɗa kan mu cikin muhsinai insha Allah in muna ciki kuma mu ƙara tabbata mu roƙa Allah ya tabbatar da mu sai Allah ya ce mi kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wannan muhsinan sun kasance kadan suke kwanci na daga cikin dare a dare kadan suke kwanci kwancin su na dare kadan ne ba in ka dora ba tun daga vendozer sai mi sai caesar ka tashi an gane ko wani malami yake cewa yana wa'azi yake cewa wai mi zaka je ka ce ma Allah ala sabil misal ka tashi ka je wurin aikin ka da wuri ka tashi ka je neman kudin ka da wuri ka tashi ka je neman duniyar ka da wuri amma ka ki tashi cikin dare ko ka ki tashi da asuba mi zaka je ka ce ma Allah shagalatuna mi amwaluna wa ahlina subhanallah Allah mana gafara cewa zaka wai dukiyar mu ce neman dukiyar mu ce ta shagalar da ni ta shagalar da mu mi zan mu je mu ce ma Allah amma kuma ka duba ka gani misali hatta da HDM ko examen kuke kellar kake zuwa bis sai ka riga bis din jira kana tsaye amma kai a ce kawai kai dare in ka kwanta shikenan daga Ramadan sai Ramadan to in ma daga Ramadan sai Ramadan yanzu ya kusa zuwa ya kamata ka fara hayya akan ka mu fara shirye kan mutun yanzu da yawan kiyamul laili da yawan menene azumin muka dan mu hayya akan mu saboda menene kanmu kasanto cikin tsinuwa wanda ramadan ya zo ya wuce ba a masu ba sai abin da suka samu gafara ba an gane ko da zikiri wanda aka shar'anta ka kullun ya zama danye eh mana wanda aka shar'anta eh yanzu zaka ce zikiri kuma a dinga Allah Allah ana buga kiji ana rawa ka dauki misali kullun malaman mu suna bada misali aka ce a ce sunan sunan babanka idi sai ka tattaro jama'a babanka ya misali a ce ya saya ma moto sai ka tattaro abokanka an gane ko ku zo mu yabu baba kuna buga kirji kuna rawa kuna idi idi idi ko gida in yazo ya ce maku sai ya jira muku a madiga wallahi ai kaga akwai nau'in min al-istihza yasha kuma zaka mu ubangijin ka wannan istihza din wazkur rabbaka fi nafsika tatarruan wa khifa wa dunal jahri min alqawl bil ghuduwi wal asal kashi yadda ake zikiri a addini a cikin ranka kana kaskantar da kanka kana jin tsoron Allah ba tare da daga murya ba sahe da marece kai tai an gane ko sai malai Allah subhanahu wataala yake ce mana wannan muminan wanda ake ba aljannan nan kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kaɗan ne na daga cikin dare suke kwanci su yi barci kaɗan ne suke samu na dare su yi kwanci su huta su yi barci wabil ashar hum yastaghfirun idan kuma lokacin wato asba yayi na sahur haka sai su yi ta neman gafara ubangijinsu an gane ko kenan amuman su zaka same su dare kaɗan ake kwanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi umil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila an gane ko to sai ka kasance cikin wa'annan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana menene wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wannan shine mahallin shahid din mu daga cikin dukiyar su wannan mumunan wanda kanu min qabli za innahum kanu qabla zalika muhsinin wanda aka gada ma aljanna jannatin wa uyun sai Allah ya ce menene wa fi amwalihim daga cikin dukiyarsu suna hudda haƙi ga wanda ya roƙa da wanda ya kame kanshi wani sai ya roƙe ka in ya roƙe ka ka bashi in kana da kalkace kana da abu misali kana da abu mutum ya roƙa ka hana mai shi baka san halin da ya sa ya zo ya roƙe ka ba wa in kan babu yawan roƙo a musulunci babu shi amma baka san wace darura ce ya haɗa ba wa in kan cewa zamaninmu na yanzu 'yan ƙarya sun yawa kai kyautata niyyarka Allah ya san dambi ka bada kuma Allah zai baka cikakken ladarka ba ruwanka ƙarya yake da gaske yake a in dai kana da hali ba shi ba shi ba shi kawai don Allah in kuma ya kame shi ma kana iya gane wane ne ya ne yake kamewa ne yake ko mine ne ka bashi aya ko wanda in sai ya tambaye ka ba ya tambaye ka ba Allah subhanahu wataala ya yabe su lil fuqara lil fuqara al muhajirin alladhina usiru fi sabilillahi an gade ko aya ya ne tace لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بارك الله فيك an gane ko su ga su dai basu da shi ba iya samo hanyar da zasu samu baske an gane ko zaka iya gane su da alamominsu sai Allah ya ce ba sai su tambaye ka ba ko da menene tsimagiya wannan ko da ɗan ƙaramin abu misali mutum ne babu gishiri gishirin miya akwai abinci babu gishirin miya wai karamcin abu ne wani kare kaga gishiri ai ba dole ba sai an yi miya da shi ko to a ce babu gishirin miya ka san gishiri ne aka ce bahon gishiri ko a gidan mahaukata yana wata ka kawo dai ka ce fishatiri su zasu ba kansa abinci ka aje masa abinci ko an dahwa shi buhun gishiri dai sai yayi wata a gane ko to ya rasa gishiri ba ya zo ba ya ce ma babu gishirin miya a gidana kawai sai dai ya yi Allah ka san yadda nake ciki to kai aka ce in ka gane su wa'annan din tarifuhum bisimahum da alamomin su zaka gane su la yasaluna nasu ilhafa bas tambaya shine lisa'il wal mahrum da wanda ya tambaye ka ka bashi wanda kuma ya kame kan shi yake tambayar ka ka gane shi mabukaci ne ka bashi ai wallahi a ce kana da shi wai misali dan uwanka makwabcinka wani bawan Allah musulmi tare ake sallah ko wani abu makamancin haka in har sai ya zo ya tambaye ka sannan ka bashi wallahi ka faɗi kai ne ka faɗi lasiya ma a ce wai dan uwanka sai ya zo ya haɗa ma ina ciki ina cikin bukata sannan ka gane yana cikin bukata sannan ka bashi wallahi ka faɗi a ce ina da shi sai ya zo ya tambaye ni kuma na san yana ciki ka sani wa kai wata Allah ya baka kuɗi wa ba naka bane ba a'a wallahi ba naka bane ba naka ne amma ba na kai kadai ba saboda Allah me yace wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil Allah cewa yayi wato dan uwanka na kusa dan uwanka na kusa ka bashi menene haƙin shi Allah ne ya tattaro da haƙin naka da nashi ya dunkula maka haƙin shi ne a wurinka ka bashi haƙin shi wal miskin da miskini bawan Allah ka huddo ka basu kuma wai don kankace a ban mu ga maciji da wani ni na ruwana ko gaida ni bai don kayi kuɗi ne dole sai ya gaida ka kai sabke haƙƙin da ke kanka inna ha sadaqatun wasila annabi ya ce in ka ba dan uwanka na kusa sadaka ce ka samu ladan sadaka kuma ka samu ladan kasa da zumunci an gane ko amma yin so nawa zaka gan mu ga munan muna da shi ƴan uwanmu suna nan suna yawo mararo mararo mi zan mu je mu gaya ma Allah kana da abin da zaka je ka gaya ma Allah Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ka bar dan uwanka gashi nan asha asa akbara taimaka mishi haɗin da ƙarfin kai kare ba dole bane sai yayi kuɗi shi saboda ko Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara ko da za ku haɗu gaba ɗaya ala an yanfa'uka bi shay'in to amma Allah shine yace ka bashi bashi an gane ko lisa'ili wal mahrum to kaga sai Allah subhanahu wataala ya tsarkake ku ya tsarkake masu bada zakkarsu ga wanda ya tambaya da wanda kuma ya kare kanshi an gane ko na'am sannan ga wanda ma kuma ya ki badawan sai aka yi mai menene kace ka bashi albushiri da azaba mai radadi Allah har yake cewa ranar da ake menene dukiya ana goga masu ita ana fasansu ana masu lallas da ita cikin wutar nar jahannama sai a goge menene an gane ku fatuwa biya jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum haza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknuzun a goga bayan ka jikinka huskarka a ce wannan shine kuka dinka taskance ma kanku a duniya da ita ne ake ƙara ma mutum azaba in ya taskance ya ki hudda hakkin Allah dukiyar da ka taskance ka ki hudda hakkin Allah yadda ya kamata da ita wannan dukiya ake menene ake ƙara ba azaba Allah yake ce mana menene wala yahsabanna alladhina wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum wannan wanda suke ruwa da abin da Allah ya ba su na falalashi mutum ya zo ya neme ka ce da Allah ka ba shi sadaka ya gora ma ya hada ma jajen shi ya rutsa kana da ka hana mashi to ka shirya mi kace ma Allah shi Allah da ya baka ai ba mance shi bai kuma baka yi karhin ba Allah ya maido ka halin da yake ciki mun gane ko baka yi karhin Allah ya maido ka Allah ya ce kasu yi zaton wannan masu rowa da abin da Allah ya basu wannan rowar da suke alheri ne gare su tara dukiya da kake bai sa nyama ya zamanto menene ya zamanto kai dukiya an gane ko badawa da kake bemi bai sa ya kare ma na kasa malin mai saraka annabi ya ce dukiya ba taɓa ragewa ba da ana sarakarta an gane ko Allah yake wannan annabi yake cewa kullum Allah yana son ko wasu mala'iku suna addu'a Allahumma ati mumsikan Allahumma ati mumsikan khalafa wa ati mumsikan talafa Allah duk wani mai badawa yana ciyarwa Allah ka bashi mamayin wannan gurbin shi ka ƙara mai ka ƙara mai shi kuma wannan mai riƙewa ya ƙibadawa Allah ka ƙara mai danko a hana mashi a ƙiba shi allazi jama'a malam wa'addada ya zo ya tattara dukiya ya ƙididdige ta ƙibadawa ya hasibu anna malahu akhlada yana tunanin cewa dukiyar nan tashi za ta dawo da shi Allah mana gafara yana daga cikin wato hikima da Allah ya sa aka shar'anta zaka saboda ta zama to tatahiratul linnafs don ta tsarkake ma zuciyarka ta tsarkake ma menene zuciyarka daga kwabro da ruwa wa uhudnatil anfusu ashukh dan a hudda maka wannan kwabran da ruwa Allah subhanahu wataala yana daga cikin hikimar da yasa aka shar'anta menene wato zakka kuma ka samu minutsuwa yana daga ciki a samu taimakekeniya tsakanin masu shi da marashi wai da ka gani ana keta ana bakin ciki ana hoshi ana kidnapping ana tashin hankali menene duke kawo shi kun taba kun cika haƙƙin Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kun ki cika haƙƙin Allah da mun talaka ya tashi ya ga menene bashi ya mamaye shi ya rasa inda zai sa kan shi gidan haya da kyal ake biya an rasa yanda za a yi kai kuma wato makwabcin shi Allah ya zuba ma ya baka ya baka ya baka kuma wai kullun yana jin kamshin kaji daga gidanka ya ji kamshin mine ne kawai sai dai ku haɗu da asuba kuna mu juna dariya muna lahiya a lahiya lau lahiya lau kawai haka nan ba abin da kake taimaka mishi shi kuma bawan Allah yana nan da kyar ake samun abinci yau da kyar ake samun na gobe mi zai hana ya dinga jin haushinka kuma Allah ya ce ka bashi haƙƙin shi kuma kai ka danne haƙƙin shi ka rike dole ya dinga jin haushinka dole a samu kiyayya amma to sai ya kasance kana da ka bada can kayi saraka kayi zakka kayi menene kayi kaza kayi kaza to wallahi koda wani zai cutar da kai ana wannan zasu iya bada ransu dan su kare ka kaga an samu me mawadda dankon zumunci da soyayya wato da tsakanin masu shi da marashi haka zalika wurin cikin bada zakka za a samu zaman lahiya da zamantakewa mai kyau an gane ko zaman lahiya da zamantakewa mai kyau a cikin mujtama in ana hudda haƙƙin Allah yadda ya dace an gane ko wannan kenan daga cikin wato hikimar da Allah ya sa aka hudda zakka daga cikin kuma uqubar da mutum yake samu wanda bai bada zakka uquba biyu ce akwai uquba ta kadariya ta nan duniya akwai kuma uquba ta lahira uquba ta kadariya wato wacce take ta kadariya ta duniya ita ce dukiyar nan taka sai ta lalace an gane ko daga ciki uquba ta duniya shine cewa dole wato ta lahira afwan za a yi ma lallas da wannan dukiyar taka daga cikin ukubobi ukuba kuma shar'iyya wadda Allah subhanahu wata'ala ya sa balbaru ma kai in baka bada zakka ba an akwai shari'a ta musulunci ashe a amshe a hudda zakka kuma rabin dukiyar ka a kwaci akwai wanda suka je haka a hudda zakkar daga dukiyar sannan a kwace rabin dukiya a kata baitul mali an rarraba an gane ko in kuma babu kalkashin wato baka cikin kalkashin hukuma in akwai hukuma ta musulunci baka bada zakka balbar ma har cewa akai a yaƙe ka an gane ko har cewa aka yi a yaƙe ka kwata-kwata don dole sai ka bada ta kina ka gani wato wannan zakka ba ƙaramin haƙƙi ba ne ba wanda yanzu muna wasa da shi an gane ko wanda da yawa daga cikinmu da yawa daga cikin mujtama ɗinmu akwai wanda da yawa sun ce su ba da zakka amma kuma saboda wasa da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da rishin sanin daraja shine kuma an ki badawa kuma an yi shiru to me zai hana fitina da tashi hankali ya zo mana a cikin mujtama Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara kenan zaka gani kuma in ka gan lissa hazakkar gaba daya sai ka gaba ta takara ta karya ba a lissafi aka ce a cikin shikka karago ne zaka hudda ko a duk shikka guda karago ne zaka hudda duk shikka guda kuma kudin sai sun kai shekara guda a aje sai sun kai wani mablan a nisabin kwanan nan na kwanan nan 'yan miliyan kwambiyan ne 'yan miliyan 785 ko a kwanan nan zakka in kudin ka 'yan miliyan 785 suka shekare guda shi ne dijika guda sai ka huda masa bi kadago shi ne zaka yi divizan wannan 'yan miliyan 785 ka yi divizan ta circurrent in kai division ta farkarant sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bada kashi ɗaya na kuɗin nan ‘yan karancin ne zaka bada di jika arba'in jika guda zaka bada ‘yan karancin ne zaka bada a haka ne kuma an tattaro ka gani suka sai ka ce wannan wa aka juya su suka shekare sun kara wallahi sai dai su ragu sai dai su ragu ma na ƙasa malin min sadaka shi da wannan hadisin addu'an mala'iku sai dai su watsa su su ragu wannan in ka maida su saboda ka ci haƙƙin da ba naka ba mun gane ko ganin cewa lokaci ya gabato nan ya kamata mu tsaya insha Allah in Allah ya nuna mana darasi na gaba in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala tajibu تجب على الحر المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا آقلا أو غيره ننكو sha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga kirazan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare mu dukiyoyi masu albarka masu amfani hal mu dinga hudda zakkokin nan haƙƙin ubangiji subhanahu wataala اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته